بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة uku ga watan safar hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da talatin ga watan takwas miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin cikin malikiya a littafin irshad fasulun dubahu tanafulu fi sa'irin auqat an halatta yin nafila a sauran lokuta gaba ɗaya illa ba da salati subhi sai dai lokacin da kaga kenan lokuta ma'ana awa 24 nan gaba ɗaya ya halatta mutum ya yi nafila sai dai bayan sallan asuba daga yin sallan asuba bayan sallan asuba ba a san nafila ga wanda ya yi sallan asuba hatta tar tafi a shamsu har sai rana ta fito ta daga wa ba da al'asiri hakanan bayan sallan da asar ma ba a san yin nafila hatta ta guruba har sai rana ta faɗi a wani ƙaunin kuma za ka ji suna hatta sallar magrib har sai an yi sallar magaruba to amma a nan har sai rana ta faɗi kenan kaga kafin magaruba mutum yana da daman yin nafila kamar yadda ya zo a hadisi manzo Allah ya ce ku yi sallah kafin magaruba ku yi sallah da ya faɗi uku sai ya ce liman ya sha ko kuma liman sha'a ga wanda yake so saboda haka dan kaga mutum yana nafila kafin magaruba an je rana ta faɗi kar ka zarge shi kai kuma da ka tsaya malikiyar ka ka bari sai bayan sallar magaruba kai nafilan ka har yanzu wannan gashi littafin malikiyar ne ma yace amma hatta ta guruba har sai rana ta faɗi yawwa wa fihi inda zawali khilafun khilafun sabani ya zo fihi cikin yin nafila inda zawali yayin gushewar rana waqtul istiwa kenan ba bayan gushewan ba ba kuma kafin gushewan ba daidai lokacin da ta tsaya a tsakiya lokacin da za ta gushe to a wannan lokacin mutum ya yi nafila ya halatta ko makaruhi ne shi ne aka yi khilafa wasu suka ce makaruhi wasu kuma suka ce ya halatta har a wannan lokacin a yi nafila walaita ma salawati rawatibu mahdudatun walaita rawati babu wasu jerarrun nafiloli mahdudatun abin iyakancewa ma salawati tare da salloli na farilla babu wata sallan da za a ce wai kan a yi ta ko bayan an yi ta akwai wasu adadin nafilan da dole sai an yi babu kawai wahiyar fillaili wani harin masana masana ita na fila ko da daddare ne ko da rana ne biyu sallama biyu sallama za ka yi daga raka biyu zuwa abin da Allah ya sauwaƙe ma babu wasu rakoyin da za ce dole sallah kaza sai ka mata raka kaza kawai sai dai kamar yadda ya zo a hadisai akwai kwadaitarwa wanda ya yi sallah kafin azhar raka kaza kafin wannan kuma raka kazan ba ya kayyade dole sai iya wannan adadin bane kawai yana kwadaitarwa ne wajen ladan shi amma kawai daga raka biyu abin da ya sama duk abin da mutum ya samu ya yayi wal abdalu abin da ya fi aljaru fil laili mutum ya bayyanar da ainihin karatun sallan nafila da dare wasirru fil nahari boyewa da rana kaga anan boyewa da bayyanawa a sallan farilla sunna ne amma a sallan nafila mustahabi ne dan mutum in ya bayyana da rana ma ba zai sujada ba in ya boye da dare ma ba zai sujada ba shi yasa nan ma yake wal abdalu abin da ya fi mustahabi shine bayyanarwa da dare boyewa da rana in ku sallan farilla ne kaga wajen bayyanarwa bayyanarwa sunna ne wajen boyewa shi ma boyewa sunna ne wa tafsirur ruku'i wa sujudi kuma abin da yafi shine mutum ya yawaita ruku'u da sujada akan yawaita karatu a raka'a guda yanzu misali da mutum ya zo ya yi raka'a biyu amma kuma ya yi karatu mai tsayi a ciki wanda ya yi raka'o'i da yawa ko da karatunsu a gajejeru ne ya samu raka'o'i su yi yawa wannan shi ya fi kamar yadda dai wato malamai sun yi kilafa don saboda hadisai da suka zo akan wannan ƙaunin akwai hadisin da ya nuna cewa darajar mutum yana haya gwargwadon yawan ainihin ruku'u da sujada da ya yi akwai kuma hadisin da ya nuna cewa ku rika tsawai da ainihin karatun sannan ku na nafila to wasu malamai sai suka ce to wannan tsawaitawan a na dare yawan ruku da sujadan kuma a na rana yawwa haka nan ne amma nan kuma kaga yayi itlaki kawai ka yawaita ruku da sujada ma'ana kai rakawoyi da yawa yafi kai rakawoyi kaɗan ko da ainihin karatun ya yi yawa a cikin rakawoyi eh a wancan kaulin ba yawaita ainihin ruku'u da sujada da rana tsawaita karatu kuma da daddare kamar yadda ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita karatun sallar dare na'am wa fi'luha khalwatan hakanan abin da yafi shine mutum ya aikata nafilan a wofince ya zamo shi kadai ba mai ganin shi sallan jam'i an fi so ko kuma a ce sunna ne mai karfi ka zo kai a cikin jama'a amma nafila din an fi so ka yi shi kai kadai ba mai ganin ka saboda gudun riya na'am wa fi nisfin lailil akhira kuma ana son sallan dare inda da dare mutum zai nafila ya zamo a rabin dare na ƙarshe in dare ya raba rabin ƙarshe din ya zama nafilfilin ka a cikin wannan rabin ƙarshen shi yafi akan kai a rabin farko in dai ba ka san in ka kwanta ba za ka iya tashi ba na'am waya juzul julusu ma'al qudrati alal qiyam kuma ya halatta mutum ya zauna yayi nafila a zaune tare da ikon yi a tsayen zai iya yi a tsayen amma yau ya ce kai shi bari ya zauna yayi a zaune ba laifi bane zai iya zama yayi nafilan shi na farilla ne ba zai yi ba sai dai ba zai iya ba wa ala rahilatin hakanan ya halatta yayi nafila akan abin hawan shi fi safaril kasri idan yana tafiyan da ya cancanci ayi kasaru haisu tawajjaha bi duk inda abin hawan ya fuskanta da shi yanzu misali yana kan doki ko yana kan raƙumi bayan yayi sallan farilla yana so yayi nafila ya hau abin hawan shi yayi nafila duk inda ta fuskanta zai nafilan shi tana tafiya duk inda ta fuskanta na'am
Ah, kaga an sauke mar ainihin fuskanta alƙibla kenan wa fi safinati haka nan mutum zai iya sallah a cikin jirgin ruwa amma a jirgin ruwa kan yastajiru zai rika juyawa alƙibla yanzu misali za ka yi sallah a jirgin ruwa nan ne alƙibla jirgi yana tafiya ka kana tafiya kana kana yi kana yi kana cikin yi sai jirgi yayi kwana yana yin kwana da kai kai kuma sai ka sake juyawa dai ka kalli alƙibla dai da ya juya kai dai ka juyo tunda a jirgin ruwa za ka iya tsayawa za ka yi ruku za ka iya sujjada za ka iya komai na'am kawai wajen juyawa ne yana juyawa sai ka juya ka kalli alƙibla wa muftatiha jalisan wanda ya buɗe nafila a zaune kaga yanzu a irin wannan wani jirgin yanzu haka zaka samu ɗaki ne kamar nan komai a ciki da AC da komai baka san wani ma in yana ciki ba zai san ana ma wani abu na tafiya ba to a irin wannan kaga zaka yi amfani da abin da yake nuna alƙibla din nan kaga gashi nan kana kallon alƙibla yana juyawa kaga abin zai nuna ma sai ka juya da haka har sai kai sallah ka na'am
aha wa mubtati'uha jalisan wanda ya bude nafila a zaune ya fara nafilan shi a zaune to yustahabu an so idza qaraba ruku'a in ya kusa ruku'u kama ya miƙe fakara ma ta yassara ya karanta abin da ya sawwaka sannan waraka'a sai ya yi ruku'u wannan mustahabi ne kuma koyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha ma ta ruwaito hadisi manzo Allah a ƙarshen ainihin rayuwa yana sallah a zaune amma idan yana yi yana yi in ya zo saura kamar aya talatin ko arba'in sai ya miƙe sai ya karanta su sannan sai ya ruku to kaga wai wannan shine kaɗan ɗin a haƙƙin aiki mu ko yanzu aya talatin ne ai ya kai ainihin karba shi ma a raka a biyu to ta ce in ya kusa kamar aya talatin ko arba'in sai ya tashi sai ya karanta su sai ya ruku eh a wai baka ji wani sahabi ya ce wata rana manzo Allah ya kabbara ya zo ya bi da ya bi ya bude suratul baqara yana yi yana yi yace ko in a aya ɗari zai ruku'u ya wuce yace wata kila in ya je karshen sura zai ya wuce ya shiga suratul nisa ya shiga sai da ya sura hudun nan gaba daya duk arka da yace har sai da nayi abu da na so in yi abin da ba kyau yi abin da ba kyau yace in far in gudun bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka sallan manzo Allah yake na'am shi manzo Allah shine mai shirinya zaka je na fi kulli khairin jumlatan balagal mada a duk wani alheri annabi ya kure baka isa ka kai shi ba kawai duk wani alheri kawai sai dai kai koyi da shi amma kai irin nashi din ba zai yi ba aha yace walahu itmamuha jalisan mutum yana da daman ya cike nafilan a zaune ya fara a zaune ya gama a zaune ba matsala bane balle ma a ce yana da ainihin matsala na tsayuwa ko wani abu wannan ba matsala wabil akasi haka nan akasin haka yana da dama ya fara a tsaye yana yi yana yi in ya gaji ya zauna ko kuma in yayi ra'ayi ya zauna duk ɗaya ne ita nafila ba ta da wani ainihin kaidin ka fara a tsaye dole ka zauna ko ka fara a zaune dole ka tsaya Na'am.
sai dai kawai malamai suka ce idan mutum ya yi niyan zai yi ta a tsaye ya fara da niyan har ya gama ta a tsaye to yanzu a nan ya zauna kuma ba zai wacin da niyyarsa ta farko za a duba na'am wa shuru'u mulzimun fi sa'irin nawafil haɗuwa cikin nafilan mulzimun mai lizumtawa mutum ya gama ta ne cikin sauran nafilfili gaba ɗaya duk wata nafila ko nafilan sallah ko nafilan sadaka ko nafilan me kafin ka yi sunanta nafila ba dole ba amma kana farawa dole ka karasa ba zai yiwu ka fara nafila ka yi raka ɗaya sai ka ji mota zai tafi a wannan ina za- sai ka bar nafilan ka ce dama nafila ce ba zai yiwu ba in dai ka fara dole ka kare ai ko yanzu misali ai ba dole ne ka kai wa sarki kyauta ba ko amma sai ka je ka ce ranka ya daɗe za a kawo dubu ɗari biyar ko za a kawo buhu kaza kuma bayan ka fito ka ce ka fasa zai yiwu ba ba zai yiwu ba yawwa kafin ka yi kana da dama amma kana barawa sai ka kare yawwa sai baka ji wai wai wani ne in ya je fada baya ba wa fadawa komai shine kawai ya je gaisuwa yana da yanzu ka ce sarki ya yi godiya ya ce zai kawo buhu nawa ne buhu ɗari ne ko nawa ne na shinkafa kawai aka ce sarki ya gode kuma dole ya kawo saboda sun nuna wa sarki ya ce zai kawo kaza saboda haka an gode shi kenan ka gani saboda haka wanda ya fara nafila dole ya cike ta fa in abdalaha idan ya ɓata nafilan da gangan ƙaba to fa dole sai ya rama ta mutum ya fara nafila ko azumi ko sallah ko sadaka ko me ya fara ya ɓata ya ba- ya- ya fasa to fa dole sai ya rama amma la in bada lalban da inda ta ɓaci yana cikin nafilan ko alwalan shi warware ko wani dalili ya sa nafilar ta ɓaci to yanzu anan ba dole ya rama ba yana da daman shi ke ne bai wadakilu masjidin wanda ya shiga masallaci fi gairi waqtil karaha ba a lokacin karhanci ba yuhayyihi zai gaida masallacin bi raka'atayn da raka biyu qabla julusi kafin zaman shi ya shiga masallaci in ba lokacin da aka wuce ba a nafila ba ana so ya nafila raka biyu na gaida masallacin qabla julusi kafin zama kuma baya kubucewa ko ya zauna ma in ya tuna yana da damu ya tashi wa minha at-tarawih yana da cikin nabil fili sallan hutu sallan tarawih samani ashirata taslimatan sallan tarawih ana yin sallama goma sha takwas raka'a talatin da shida wannan a zamanin umar bin abdulaziz kenan raka'a talatin da shida ake yi saboda ka san zamani ne na garaɓasa cikin azumi musamman ma da daddare ai kaga ka je ma kai zaman hira ko na ka cike daren da sallah saboda ka samu wannan dan yanzu misali mutum a ce kwata kwata baya kiyamul laili sai a ramadana amma ramadanan gaba ɗaya yake yin ta da za ka rike yin kiyamul laili a sauran watannin ba ka yi a ramadana ya fika saboda a cikin ta akwai lailatul qadr khairun min alfi shahrin sannan kuma dukkan fa- nafila idan mutum yayi a ramadana za a rubuta masa ladan farilla idan mutum ya yi farilla za a rubuta mar ladan farilla so saba'in to shi yasa ainihin su salaf sai ya zama kawai ana ainihin durmiyar da dare wajen ainihin sallan tarawih ya ce raka'a talatin da shida ake yi sallama goma sha takwas wakila an samu wani kauli wasu malamai suka ce ashirun raka'a ainihin sallama goma ake yi shine kenan raka'a ishirin kenan ko ma bainal isha'i wal wutri tsakanin isha da wutri idan an yi sallar isha kafin a yi wutri za a yi raka'a ashirin sallama goma kaga ko kuma ashirin din ne mu ai mun takaita kuma ashirin din ma in ka lura su suna yin ainihin karatu ne mai tsayi a ciki wasu ma suna saukan qur'ani ne a watan ko mu kuma sai ka wai alamtar zuwa nasi wani ma akwai inda na san ma su alamtar zuwa nasi ma ba a yi wai alƙari a su ake yi masallaci alƙari a tuma ake cewa kawai in yace alƙari a tuma alƙari Allahu akbar ma je kuma alƙari Allahu raka goma nan aya goma shikenan kawai an sallama kowa kowa ya tafi harkarsa Kwarai.
akwai zanna kusai kuma eh zanne ne zanna kusai eh eh zanne kusai
su alamtar aya a surori biyar nan sai a yi sharaka eh kwarai wannan aiki yawa akwai manyan masallaci a garin nan ma za ga eh raka biyu za a yi a nan tara zuwa ba dai zuwa ake a yi a sura goma ba sai a yi sura biyar a raka an farko sura biyar a raka na biyu kenan kowa ya tafi kaga duk wannan da ake kaga wato abin abin ya zuwa akasi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ya tirmiye sai ya ce Bilal hutar da mu da sallah ma'ana mu shiga sallah mu huta mu kuma mu yi sallah mu huta maimakon a yi- a shiga sallan a huta mu kawai a yi sallan a huta ka gani kaga tarawih din nan sunan ta ma na tarawih din saboda hutu ya yi sallah ne mai nauyi saboda haka an yi wasu rakawai an gaji sai a dan zauna a huta a huta kuma a taki- a sake tashi sai a saba mun ko kwata kwata kawai a yi ta a gama a huta wala ba ta bitana kuli fi jalasatil imam babu laifi da yin nafilfili a cikin guraren zaman imam inda liman ya zauna ma'ana an ɗan yi raka hudu ko raka shida ba za a ɗan zauna a huta ba to ba laifi mutum ya tashi ya yi nafilfilin shi bainal ashfa'i tsakanin raka biyu biyu da liman zai ya huta din nan yana da daman ya tashi amma fa ka san ko da ainihin mutum raka'a biyun zai yi kuma ko da raka'a biyun fatiya fatiya kadai zai yi ya fi wanda bai yi ba kuma dama ka'idan da ya nafila na kowane wata ma raka'a biyu din ne daga raka'a biyu abin da ya sama saboda haka in mutum ya yi raka'a biyun shi ko ya yi ma dai sallar shi ta yi kuma ya samu shiga sahu na ya yi tarawih sai dai kawai bambanci na wanda ya yawa da wanda ya kaɗan wannan kuma hakika akwai bambanci wa mudrikun naji fiha wanda ya riski mutane a cikin ainihin tarawihi la yusalli isha a tofa ba zai sallan isha mu ahum tare da su ba mutum ya zo bai yi isha ba ya samu ana tarawih to ba zai yi ishan ana tarawih din ba dole sai dai ya fita ya je ishen shi a can gefe sannan ya zo ya bi tarawih saboda ka'idan bai halatta liman yana wani sallah kai kana wani sallah daban ba irin ta liman din ba aha mu je wal witru sunnatun witri sunna ce muakkadatun abar karfafa ma'ana witri sunna ce mai karfi kuma ita raka'atu raka'a ɗaya ce tak ita witri sai dai ana yin ta aqiba shafa'in a ƙarshen aqiba shafa'in a ƙarshen shafa'i sai an yi raka'a biyu kuma shafa'in munfasilin abin rabewa da witrin da sallama ma'ana sai an yi raka'a biyu na shafa'i an yi sallama sannan a daura wuce wa waqatuhu lokacin witiri dai badal isha'i bayan sallan isha ake yin witiri fi waqti al muktari a lokacin ta na muktari ma'ana bayan ishan amma ishan in an yi ta a muktarin ta dan akwai isha na laruri a irin jam'i na ruwan sama din nan kaga ana yin jam'u ta ne isha ana yin ta kafin lokacin ta muktari yayi ko ana yin magaruba za a saba isha to yanzu a wannan lokacin ba za a yi shafa'i da wuturi ba saboda ba lokacin isha muktari aka yi ishan ba sai a yi haƙuri sai lokacin da muktari ya shigo wal abdalu abin da ya fi lizil wurdi ga mai wurdi ma'ana wanda yake da wasu auradi na nafilfili da yake yi cikin dare an fi son ta asiruhu ya jinkirta wutirin shi ila asirin da zuwa ƙarshen dare sai ya gama nafilfilin shi sannan ya ɗaura wutirin wannan shine abin da ya fi shine mustahabi wa gairuhu wanda kuma ba shi da wasu nafilfili da yake yi ko kuma shi tun da wuri yake nafilfilin shi baya tashi cikin dare to la ya namu kar ya kwanta bacci illa an wutirin sai ya wutirin shi saboda ba mamaki in ya kwanta lokacin da zai tashi lokaci muktari na wutiri ya wuce mai yiwa ma ya tashi lokaci ya kure saboda haka ya shafi da wutirin shi sannan ya kwanta wa ya karau fi shafi bi sabbihi ismi rabbikal ala zai karatu a shafa'i din zai karanta sabbihi ismi rabbikal ala wal kafiruna da qul ya ayyuhal kafirun a raka biyu na shafa'i kenan bayan fatiha wa bil witri a witri kuma bil ikhlasi zai karanta ainihin qul huwa wal mu'awizataini da qul a'uzai guda biyu zai karanta qul huwa da falaki da nasi wannan a witri kenan wala qunuta fihi alal mashhuri babu alqanun a cikin witri alal mashhuri a bisa mashhurin magana musamman ma mazhabin malikiya ba a alqanun sai a ainihin sallan asuba wa rakatul fajr raka biyu da ake na fudowan alfijir sunnatu wannan raka biyun sunna ce wa qila nafilatu wasu malamai suka ce a nafila ce ma'ana sunna ce ko nafila ce duk dai sunna ka san akwai sunna mai mukabalantan ainihin bid'a to ba wannan sunnan ba yana nufin sunna na tartibin farilla sunna mustahabi makaruhi haramun to shi wannan rakatar fijir din wasu malamai suka ce sunna ce wasu suka ce nafila ce wasu kuma suka ce ragiba ce ma'anar ragiba ta wuce mustahabi ba ta kai sunna ba duk dai akwai wannan akwal din wa har ma sunan ragiba din ana itlaqin ta ga rakatul fijr da ita kadai ce sallar da take amsa sunan ragiba har zaka ji ana cewa wanda ya karanta kaza baina ragibatin wa faridatin tsakanin ragiba da farilla ana nufin tsakanin rakatul fijr da sallar asuba wa waqtuha lokacin ta zai bada tsulul fajr bayan huduwan alfijir ne wa man dakala almasjid wanda ya shiga masallaci qabla an yarka kafin ya rakatul fijrin shi ko uqimat alayhi salatu aka tada sallah yana cikin masallaci to yarka'u kharijahu yayi rakatul fijrin a wajen masallaci yana sa rakatul fijri to dole ya fito wajen masallaci rakatul fijri summa yudrikuhu sannan sai zai riski liman a zo a yi sallan farillan da shi in ya san cewa ko raka dai ba zai kubuce mar ba balle kuma dama bai shigo masallaci ba an tada sallah in ya auna ya ga zai iya rakatar fijire zai samu raka'an farko to yayi in ko raka'an farko zai wuce mar malamai suka ce bar rakatar fijirin ya shiga asuba in ya so in rana ta hudu ya yi rakatar fijirin in yasa tana da karfi kenan wannan imu an wirdihi wanda ya yi bacci daga wurdin sallolin shi da ya saba yi bai yi ba in ta sabbaha in ya wayi gari gashi alfijir ya hudo linki zari jama'ati yana sauraron jam'i ma'ana masallacin su din ba da wuri ake sallah ba amma yanzu gashi alfijir ya hudo kuma akwai nafilfilin shi da ya saba yi bai yi ba to sallahu ya sallaci wannan nafilfilin kafin jama'a su zo a yi sallan asuba yana da daman yayi wannan nafilfilin tsakanin bayan hudu alfijir kafin a yi sallan asuba wa illa idan ko ba wai yana sauraron jama'a bane in ya tsaya ya ce zai nafilfilin jam'i zai bar shi misali to badara ila fardi ya gaggauta zuwa faradin shi ya bar wannan nafilfilin tun daga farilla babu zancen nafila wa ne wutiri wancan dama saboda an san in ma bai yi na filfilin ba zama zai yi ya jira jama'a to wannan zaman da zai yi ya na filfilin amma in ko ba zama za a yi ba kawai za a yi sallan farilla ne to ya bar na filfilin ya shiga sallan farillan shi ya fi wa anil wutiri idan kuma mutum haka ne wa anil wutiri idan kuma mutum wutiri ne bai samu yayi ba gashi gari ya waye fafi sa'atil waƙati a cikin yalwan lokaci in ya duba ya ga akwai lokaci cikakke kan hudowar rana zai iya yin su yusalli jami'a sai sallaci sallolin gaba ɗaya shafa'i da wutiri ya yi rakatar fijiri sannan ya yi sallan asuba wa fi biqihi a cikin kuncin lokaci ya tasiru ala wutiri zai takaifi bisa wutirin nan ma fa lokaci bai kure ba dan abun a guda hudu ne ya wayi gari kan rana ta hudo gashi yayi alwala zai iya samun raka'a bakwai kan rana ta hudo ya tabbatar da haka to yanzu zai shafa da wutiri zai rakatar fijiri zai sallan asuba kaga bakwai zai zai iya dauka amma da ya duba ƙasa da bakwai ne raka'a biyar ne ko raka'a shida to yanzu anan yayi shafa'i da wutirin sai yayi sallan asuban ya bar rakatar fijirin in rana ta hudo ya yi idan kuma ya auna ya ga kwata-kwata fa ba zai wuce raka uku ba kan rana ta hudu to yanzu a nan yayi wutirin ita kadai bar shafa'in in yayi wutirin sannan sai sallan asuba rakatul fijiri in rana ta hudu yayi shafa'in kuma ta riga ta wuce a irin wannan kadai kenan shi kadai zai yi shi yawa irin wannan halin ba ai ta kure ne tunda ta kure iya wutirin kawai wa fi diqihi yaktasiru ala al-witr ba a cikin kuncin lokaci sai ya takaitu akan wutirin ita kadai sai sallan asuban shi wa yusalli rakatul fajri ba da tsuyi shamsi sai sallaci rakatul fajri shi bayan hudowar rana na'am
dukkan nasu ya la yusalli isha'a ma'ahum wato amma in suka zauna suna suna yin wannan sallar ne in suka zauna suna tashi